وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد قوتا المحرم هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوا مدينة na da shekara 1445 wanda ya zo daidai da ɗaya ga watan takwas a Gregorian kalanda 2023 wannan shine kasar ɗinmu na 89 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin alwajiz fi fiƙihi sunnati wal kitabil aziz na doktor al'allama alhafiz abdulazim albadawi allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin babin da ke mana magana akan wato sujudu shukuri yadda ake yin sujuda a sujudu tilawa sorry ko sujudu tilawa yadda ake sujudu tilawa sati biyu da ya wuce wancan satin ba mu samu a gabatar da karatu ba sakamakon uzuri da nake da shi amma a satin da muka yi karatu mun kawo gurare kusan guda goma sha biyar a cikin alkur'ani mai girma wanda malamai suka rairayo cewa a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta karantar da ai sujuda idan aka zo wannan wannan aka karanta wannan gurare wanda ya zo wannan karatu ya ji waɗannan bayanai da muka yi kuma ya ji waɗannan gurare da muka kawo a cikin alkur'ani wanda kuma bai ji ba ko bai samu zuwa ba sai ya nemi wannan kaset na 88 Allah maɗaukakin sarki ya shirye da mu yau za mu tashi hukumus sujudi haka ne ko? hukuncin ita wannan sujuda me hukuncin wannan sujuda ta tilawa me matsayin wanda ya iso gurin da ake sujudu tilawa sai kuma bai yi ba na fata an fahimta kamar falyada unadiya sanadu uzzabaniya kallala ta ta'ihu wasjud wa qatari da ka zo gurin nan ya halatta a yi sujuda ya tabbata a sunna to sai baka yi ba shin me hukuncin haka qala malam yace wa laysa sujudu farban wannan sujuda ta tilawa ba mai cece ba ba farilla bace ma'ana ba a wajabta cewa dole sai kayi ba idan ka wuce baka yi ba baka saba wa Allah kai tsaye na cewa ka bar wani abu da Allah ya dora ma dole sai kayi ba ina fata an gane lakinnahu afdalu sai dai abin da ya fi tabbata abin da aka fi so shine mutum ya yi menene ya yi sujuda din wa yasjudu laha fi salatil faridati kuma ana so mutum ya yi sujuda din a sallar menene a sallan farilla wata kuma ana so ya yi ta a sallar menene nafila da haka idan ana tarawihi sai aka iso gurin sujuda sai a yi idan ana tahajjud sai aka iso gurin sujuda sai a mai sai a yi haka idan kana shafa'i da wutiri sai ka iso gurin sujudu tilawa sai ka yi duk sallan nafila idan ka iso ka yi haka kuma duk sallan farilla to akwai maganan malamai mutumin da yake karanta gurin ƙur'ani a sallolin da suke ƙira'arsu a sirrance kamar a zahar da la'asar wanda duka rakawa'in guda hudun duka a menene a sirrance ne sai ya iso gurin sujuda shin zai yi sujuda ko ba zai yi ba idan idan ko da shi da mamu ne mu fara da shi da mamu shi da mamu zai yi zai iya bayyana ta in ya zo? to mala adamu Allah ya saka da alheri ba zai yi ba mai dalilinka mala haruna eh mm. zai rudar da mamu haka kwamanda ma ya ce zai rudar da mamu na zai mai dalilin ka aran ma malam yusuf ta kana tare da malam adamu eh sai ya abin nan don haka in ya zo gurin sai ya bayyana don mamu su gane cewa an zo gurin su duda don haka sai ya su duda kun ji faƙi haiku ka san ya tabbata a sunna cewa a karatu a kir- a a sallar da ake yi a sirrance yana halatta wata ranka bayyana aya ɗaya ko aya biyu ya tabbata annabi yana yi sahabbai suna yi eh shine nace a sallar da ake yi a sirrance azahar tana daga cikin sallar sirrance ai la'asar ma tana daga ciki haka raka'o'i biyu na karshen isha suna ciki raka'a raka'a ɗaya ta karshen magariba tana ciki to sai ka zo a sirrance kana karatu sai kaga kana sha'awar ka bayyana aya ɗaya ko biyu ya halatta ko bai halatta ba to kuma sai ya zama ayar da za ka bayyana ɗin don ma musu san wannan gurin gurin su duda ne sai ka bayyana da ka bayyana kuma sai kai ne su ma mu sun ji tunda sun ji gurin su duda ne ya suka bi ka ya halatta ko bai halatta ba Kwa- kwa wanda ya ce Allahu a'lam eh yi Allah ya ga ka burge ni ka mai da ilimi ga Allah eh eh mu je karatu Eh, ta- ai a tsaya ai jawabi ko sujudu tilawa malamai suka ce ana yin ta a sallar da take boye ma'ana rako'in da take boye ko kuma a menene a bayyane kawai kai musulmi ka tsaya ka karanci addini kawai kar ka tsaya kullum kai kenan komai sai an gaya maka yadda za a yi in liman ya faɗi ya sujuda kawai ka bi shi in baka faɗi kai ba za a dawo- tambaye ka me yasa ai dama shi mamu ko abin nan abin nan liman duk abin da yayi mamu bin sa zai yi. daidai in a shari'a a sallah nan kan ba za ka yi ba ko ba haka bane ko ya aikata wani abu na sabo amma duk abin da yayi in na ibada ne kawai ka bi shi kai dan yanzu baka da ikon kanka sai abin da liman yayi idan mut- liman ya fahimci wanda suke bin sa ba sa karatu misali ba ɗaliban ilimi ba ne to sai ya yi waccar hikima da malam yusuf da malam adamu suka bayyana cewa da ya zo gurin sujudar sai ya bayyana ayoyin dan a san ya zo gurin sujudar to wannan liman ne ya muku haka dan ya tausaya muku ya ilmantar da ku cewa fa ga inda ya zo wannan babu laifi babu laifi amma dan bai bayyana ba ya faɗi ya sujuda kawai ka bi shi ina fata an fahimci magana dan shi dai kira'a ce ta kawo shi har gurin me gurin sujuda kuma an ce in ya zo ya yi me ya yi sujuda ya faɗi kuma ka bi shi kawai inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya liman ne dan ayi mai da shi ayi koyi da shi idza raka'a farka'u in yayi ruku'u ku yi ruku'u wa idza sajada fasjudu in yayi sujuda ku yi sujuda wa idza qala sami Allahu liman hamidahu faqulu rabbana wa lakal hamdu duk abun da liman yayi kawai ka bi shi sai dai fa idan ya zo da wani abin da kai ma ka san wannan baya cikin sallah sujuda tana cikin sallah ko ba ta ciki da haka in yayi sai ka bi shi amma in ya zo da wani abu wanda baya cikin sallah ya kace a nan kan ka saba wa Allah da annabi ba zan bi ka akan saban Allah da annabi ba akwai sauran karatu malam Yusuf eh sai ta ruku kwarai da gaske malam Yusuf Allah ya saka da alheri to don haka dai ya halatta idan liman yayi sai ka bi shi kawai wallahu a'lam da haka yake cewa fi salati alfaridati wa tatawwu wa fi ghairi salati a wa fi ghairi salati haka kuma ana yin sujuda a idan mutum haka kawai ya zauna a masallaci yana mi yana karatu ko a ɗakinsa ko a falonsa ko a musallaɗin shi yasa ƙur'ani yana gaba sai ya iso gurin da ake mai sujuda to sai ya yi ko da ba a cikin mai ba sallah ba fi kulli wakatin a kowanne lokaci a az- a- ma'ana da safe ne da yamma ne da rana ne da daddare ne tsakar dare ne farkon dare ne bayan sallah ne bayan as kowanne fi kulli wakatin in dai kana karatun qur'ani sai ka iso gurbin sujudut tilawa to ka faɗi kai menene sujudut tilawa to bari ku ji wani abu wa inda tulu'i shamsi haka lokacin hudowar mai rana a ƙa'ida akwai lokuta guda biyu da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya hana yin sallah lokuta ma guda uku kai na farko inda tsulo'i shamsi lokacin da rana take ne take hudowa wa inda gurubiha da kuma lokacin da rana take ne faduwa wa inda ta ƙomu ƙa'imatar zahira ko ƙa'imatar zahira a lokacin kuma da rana ta tsaya tar a tsakiya ƙarfe sha biyu dot rana tana tsakiya daidai to an hana mutane su yi sallah a lokacin wani sahabi yake cewa salasu auqatin nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an nusalliya fiha wa an naqbura fihinna mautana akwai lokuta guda uku wanda annabi ya hana mu mai sallan nafila a ciki kuma ya hana mu mu busine mamatanmu a wannan lokacin da haka in mutum ya rasu da daddare to bai halatta daidai lokacin hudowar rana a yi masa sallar jana'iza a tafi makabarta bai halatta haka in mutum ya mutu karfe sha ɗaya bai halatta daidai karfe sha biyu dot a mara sallah a tafi ina makabarta a bari sai rana tami ta gota ko kuma a yi marmaza kafin ta gota a yi masa wanka da komai karfe sha ɗaya nan zuwa da rabi zuwa da arba'in a tabbatar an kai shi in ba haka ban an tabbatar abin zai zo ya riski daidai karfe sha biyu ko tsakiyar rana to a jinkirta har sai rana ta mi to haka lokacin faduwar menene rana annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa innaha tatlu ala qarnai shaytan domin a daidai wannan lokacin da rana take hudowa tana hudowa ne akan kahon menene shaytan kuma a daidai lokacin ne masu bautar rana suke faduwa domin yi mata menene sujuda to ku ji wannan abin da yasa na kawo wannan ita sujudu tilawa ya halatta ko a wannan lokacin ne in dai kira'a ta kawo ka gurin ka faɗi ka yi ta jama'a kun fahimci maganar da kyau ku ya tafi karatu so ko da wannan lokacin ne ya zo kana karatu daidai lokacin rana ta hudo daidai lokacin kuma ka iso aya da take magana akan sujuda sai ka faɗi kai sujuda kawai haka idan daidai lokacin sha biyu ne faɗi kai su duda haka idan daidai lokacin rana ta yi ja tana ƙoƙarin faɗuwa sai ka iso a kira'ar ka ka iso gurin tila abin nan sujudu tilawa faɗi kai sujuda a zunna an kun fahimtu jidda jidda na malam haruna ka daina kwaba abun ana maganar ita sujudar ka gane maganar da kyau ko ita ce aka halatta a wani lokacin amma tahiyyatul masjid in ka zo yana tambaya akan ana iya yin tahiyatul masjid ne idan tahiyyatul masjid ne ba a yin ta a daidai lokacin da menene rana take tsakiya ko lokacin da rana ta menene take kokarin faduwa saboda wannan hani ne ya zo akan cewa daidai lokacin ba a sallolin nafilfili a ciki kun gane maganar da kyau ko kuma idan hani ya zo umarni ya zo wanne aka fi gabatarwa eh hani aka fi gabatarwa umarni ya zo hani ya zo umarni ne idan ka shigo masallaci ka yi mai tahiyatul masjid hani ne kuma idan rana ta fito a tsakiya ko ta fara hudowa kar kai menene wanne ya kamata a gabatar hani na fata kun fahimci magana hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza amartukum bi shay'in fa'atu minhu mastata'tu in na umarce ku ku yi abu ku yi shi gwargwadon menene amma sai yace idan na hane ku fa fajtanibuhu ku watsar da abin gaba daya kaga umarni sai aka ce gwargwadon iyawa hani kuma sai aka ce gaba daya ka bari ban gane ku kun fahimci magana ba idan da Allah ya ce a yi aure idan kana da hali ka yi mai kai in ba ka da hali fa da Allah ya ce kar ai zina inda hali kai zina in ba hali kar kai na fata fahimci magana to ina ganin dai kun dan fahimci abin insha Allah to shi ne yake cewa wa inda tulu'i shamsi haka lokacin da rana ta hudo wa gurubiha haka kuma lokacin da rana ta me ta faɗi wastiwa'iha haka lokacin da rana take menene tsakiya duk ya halatta a yi sujudu tilawa amma idan nafila ne wannan an hana saboda annabi ya hana wannan ina fata an fahimta ilal qiblati kuma za ka yi sujudan nan in ka ga dama ka kalli ina alqibla wa ghairil qiblati ko wa ila ghairil qiblati kuma in ka ga dama ka kalli wani alqibla kana karatu nan kake kallo sai sujudi sai ka iso gurin sujudi kar ka ce he ka jiyo ka kalli nan kar ba ba wanda ya saka ka wannan ka kalli yamma ka kifa sujudar ka kawai kudu ne kalli ka kifar da sujudarka arewa ne duka in ma ana iya sujuda a sama to ka yi ta saman ma ina fata kun fahimci magana ita sujudu tilawa ba ka'ida ta bane sai an kalli ina gabar ba ka'ida bane amma in ka kalla ba wanda ya ce ba haka ba amma ita ba a buƙatar jinkiri ne shi kansa juyawa ka kalli gabar din wani jinkiri ne wanda ba a son sa kana isowa kawai ke ka ajiye ƙur'anin a gefe sai kai kabbara ya ka sa goshinka jama'a kun fahimci magana da kyau ku to sannan wa ala taharati yana halatta a yi sujuda tilawa idan da tsarki a jikinka ko da alwala na fata an fahimta wa ala ghairi taharatin haka kuma in baka da tsarki ko baka da alwala to da wannan ne ya nuna ashe idan bukata ta kama kana iya karatun alkur'ani ko da baka da menene alwala ko sarki kun fahimci maganar da kyau ku ku ji maganar da kyau in bukata ta kama ina ma'anar wannan maganar kana bukatar ka karanta ko baka da tsarki ya halatta ko bai halatta ba ya halatta ya halatta kana da buƙatar ɗaukar ƙur'ani ka karanta ba ka da tsarki ya halatta ka riƙe ba tsarki ya halatta wannan shine magana mafi inganci jama'a mahalacci yauwa ku lura da kalmar halacci ba cewa muka ka tafi he ka tabbatar ba ka da tsarki ka zo ka rungumo ƙur'ani ba amma buƙata ta kama ka kana so ka karanta ƙur'ani ba ka da tsarki ya halatta ka ɗauka ka karanta ko bai halatta ba muka ce ya halatta bari ba ku misali mata sukan tsinci kansu a yanayi na jinin al'ada kuma wata yakan mata kwana hudu ko kwana biyar ko sama da haka an hana ta sallah an hana ta menene azumi amma za ta biya menene azumi ba za ta biya mai ba to kuna so ku ce yanzu idan mace tana cikin wannan halin tsawon kwana biyar ko sati din nan tana cikin jini ba ta da tsarki ba ma alwalar shin a tsawon wannan kwanakin za ta zauna ba ta karanta qur'ani ba ko ba ta ɗauki kwafi na alqur'ani ba zai yiwu in fa kace bai halatta a taba qur'ani ba sai da tsarki to kana cewa mace mai al'ada in za ta yi kwana biyar tana jinin al'ada bai halatta mata ta karanta qur'ani ko ta dauki qur'ani ta rike ba abinda kake faɗa kenan akai kai ce to kuma haka daidai ne a haramta wa musulmi karanta qur'ani saboda bahi da tsarki saboda wata larura ban gane ko kun fahimta ba don haka a ƙarƙashin wannan in tana da buƙatar karantawa kuma ya zama tana cikin jini ko ba ta da tsarki ya halatta ban gane ko kun fahimta ba ya halatta yanzu ayar da ake kafa hujja da ita akan cewa ba a taba alkur'ani sai da tsarki akwai malaman tafsiri da yawa da suka tafi kan cewa ma ba da qur'ani ake magana ba ayar ita ce innahu laqur'anu karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun tanzilun min rabbil alamin Allah ya ce innahu laqur'anun karim lalle shi qur'ani ne mai karanci mai girma mai mutunci sai ce fi kitabin maknu an ciro shi daga cikin littafin da aka yi masa bango aka bashi tsari aka bashi kariya wannan littafi aka ciro ƙur'ani a cikinsa lauhul mahafuzu yasa a wani guri ya ce fi lauhin mahafuz a cikin lauhul mahafuzu aka ciro mai ƙur'ani sai Allah ya ce la ya masuhu ba masu taɓa shi to shi wa shi ƙur'ani ko shi lauhul mahafuzu malamai suka ce ƙa'idar larabci duk lamiri yana komawa zuwa ga sunan da yake kusa da shi ne idan na ce da malam yusuf da malam yakubu ciyaman na social media sun je gidana na bahi naira dubu goma wa na bawa a cikinsu eh ciyaman aka bawa ku saboda sunansa ne ya fi kusa da aikin da na aiwatar haka ne ko ba haka ba na so ku gane magana da kyau ciyaman na bawa ba malam yusuf na bawa ba domin shine suna mafi kusa da aikin da aka ambata to a nan ma sai Allah ce innahu la qur'anun karim lalle qur'ani ne mai karanci fi kitabin maknun an ciro shi daga lauhul mahfuz sai Allah ce la yamassuhu hu nan lauhul mahfuz ko hu nan qur'ani lauhul mahfuz domin shine sunan da yake kusa da aikin da aka ambata kowane yare yana da wannan ka'idar to a karkashin wannan sai malamai suka ce asali ma maganar aya tana magana ne akan lauhul mahfuz ba akan qur'ani take magana ba to ko in har akan lauhul mahfuz take magana to kaga magana cewa bai halatta kwata kwata haramun ne ka taba qur'ani in baka da tsarki wannan magana babu ita dan asali cewa la masu hudun illal mutahharuna hudun ba qur'ani ake magana ba lauhul mahfuz ake magana abu na farko abu na biyu malamai suka ce kalmar almutahharuna tana da bambanci da almutatahharuna ko almutatahhirina cikin suratul baqara Allah ya ce inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirina Allah yana son bayansa masu yawan tuba kuma yana son bayansa masu yawan neman menene tsarki masu neman tsarkin Allah Allah ya tsarkake su ina fata an gane to suka ce ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul ma'ana duk inda aka samu kalmar larabci sai ta samu ƙarin kalma ƙwaya ɗaya to wannan ƙarin kalma ƙwaya ɗayan ya fa'idantar da ƙarin bambancin ma'ana ban gane ko kun gane ba ba ku gane ba yauwa malam yakubu a tsaya abu a gane ba sai mu bayani ko da Allah maɗaukakin sarki ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina lalle Allah yana son bayansa masu menene masu tuba wa yuhibbul mutatahhirina yana son bayansa masu tsarki da almutatahhirina da almutahharuna akwai bambanci wata kalma ko wata harafi da ta shigo ko babu bambanci akwai metece ta'u can almutatahhirina can almutahharuna to almutatahhirina a larabci shine bayan Allah masu neman tsarki almutahharuna kuma a larabci sune wanda aka tsarkake suwaye aka tsarkake suwaye suke neman tsarki mutane su suke neman me tsarki mala'iku kuma su aka barkake la ya asuna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ba sa rigayar Allah da magana da umarnin su suke aiki duk wani abu na sabo Allah ya wanke su to sai da aka zo maganar la yamassuhu sai ba a ce illal mutatahhirina ba domin da illal mutatahhiri na aka ce to ana nufin suwa mutane yan adam jazakumullahu khaira amma da aka ce almutahharuna sai ya nuna ana nufin suwaye mala'iku to dama suwaye suke gadin lauhul mahfuz mutane ne ko mala'iku mala'iku don haka har yanzu magana ba da mutane ake yin ta an gane maganar da kyau ko su da haka malamai suka ce ayar kwata-kwata ba tana magana akan cewa ba a taɓa ƙur'ani da tsarki bane da lauhul mahafuzu Allah ke magana to mu dawo fatawar malaman fikihu Allah ya saka musu da alheri su kansu da suka zo he suka ce bai halatta mutumin da ba da tsarki ya taɓa alƙur'ani sai suka ce illar juzu'a sai dai menene juzu'i to shi kenan don Allah gwate ne sai aka kawo gudawa ku yi haƙuri jama'a misali ne sai aka ga ai sun yi kama gwate yana ina fata an fahimci magana gwate kaga ai wani kala ne hakan nan yayi kauri sannan kuma yayi yalo ko sai aka samu gudawa ita ma tana- ta yi kauri ta yi yalo sai aka ɗiga cokali biyu a gefe aka Walaikum. aka ce ai duk ba matsala da matsala jama'a ko babu akwai matsala so abin da nake son nuna mana a ƙarƙashin wannan idan ka ce ya halatta a taɓa juzi'i to kawai ka ce ya halatta ya halatta a taɓa gaba ɗaya kawai shine dan aba- idan daraja da girma ne da kima da martaba ba bambanci tsakanin aya ɗaya da ƙur'ani kwaya ɗaya mutumin da ya zagi ayatul kursiyi kaɗai yana iya kafirta ko bai iya kafirta wanda ya zagi ful qur'ani fa akwai bambanci wajen kafirce wasu babu wani bambanci haka wajen karyatawa wanda ya karyata aya daya daidai yake da wanda ya karyata qur'anin gaba daya kuna ga annabawa fa da Allah ya turo mutanen samuda ya suka karyata iya annabinsu amma da Allah ya tahi ya ce kazzabat qaumu maza lutinil mursalina haka nuhinil mursalina Allah ya ce mutanen lutu sun karyata manzanni amma asali wa suka karyata annabin su kadai suka karyata so in har zaka ce ya halatta mutum ya ba- ba alwala ya taba juzu'i daya ko izu daya ko izu biyar ko izu goma ko ashirin in an tambaye ka me dalili ka ce ai ba cikakken qur'ani bane kaɗan ne sai mu tambaye ka to shin kan dama wajen girman daraja da kima wajen karramawa da mutuntawa akwai bambanci tsakanin juzu'i da ful qur'ani wallahi tallahi ba su da wani bambanci yadda in ka wulakanta wannan zaka shiga wuta haka in ka wulakanta wannan ma zaka shiga wuta yadda ka girmama wannan haka ka girmama wancan haka ne ko ba haka ba to a karkashin wannan wannan hujjar babu ita malaman fiqh Allah ya saka musu da alheri ba muna kwandemin magana su bane amma muna cewa akwai kuskure a dogara da wannan maganar wajen cewa bai halatta a taba qur'ani cika abin nan ai, abu- cikakke sai dai juzu'i wannan magana ba za ta zauna akan wannan ka'idar ba shine gaskiyar magana don haka a karkashin wannan yana halatta a taba qur'ani cikakke da tsarki ko ba tsarki amma muna maimaitawa idan buƙatar hakan ta taso ba muna cewa sai ka ji baka da tsarki ka je ka rungumi qur'ani ka bar- ka mayar da abin ma wata al'adar ka abin da ake bukata shine girmamawa da mutunta wannan littafi mai girma an ce imamu maliku imamu daril hijira idan zai karantar da hadisi baya wani kintsawa ta musamman amma in dai zai karantar da alkur'anin allah sai ya kintsa ya yi wanka ya sa turare ya fesa turare ya shafa mai ya yi rawani ya yi alwala sannan ya fito majalisin karantar da qur'ani saboda ya nuna wa ɗalibansa cewa wannan littafi yana buƙatar a girmama shi a mutunta shi so kar wani ya mana mummunar fahimta cewa muna cewa kar a girmama qur'ani ba haka muke magana ba muna magana halacci ne halacci ne bari mu baku misali da mutumin da ya auro musulma yar uwashi ko da wanda ya auro ahlul kitabi waye ne saba wa Allah a cikin su babu domin dukkan su sun aikata menene halacci abin da ya halatta gare su na so ku fahimci wannan magana da kyau ba muna cewa ka bar 'ya'yan musulmi ka je ka auro waɗancan ba ku fahimce ni da kyau in aka ce abu ya halatta to dukkan yadda kake ganin bai dace ba shari'a ba ruwanta da bai dace ɗinka ba ban gane ko kun fahimta ba domin in an ɗauki maganar ka ta bai dace ba to da ita za a yi amfani har daga ƙarshe a zo ana ƙoƙarin haramta abin da Allah ya halatta amma a bar shi tun da Allah ya halatta to halal ne shi kenan jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko abin da ya sa kar wata ranka ga wani shi yasa za ka ga wasu suna da zangayi suna da taya ɓera ɓari haka kawai sai ya zo maka da wata fatawa da wata magana da idan za ka tutsiye shi ina hujjarsa sai ka rasa ina hujjarsa take mutum ne ya zo zai alwala ya ga tulwa a drum ya zo kawai zai dubuya da kofi kawai sai ka zo ka ce masa ha na bai da tsarki bai da tsarki bai da tsarki aka tambaye shi me dalili ya ce ai dazun nan yara suka sa hannu a ciki wa ya gaya maka saka hannun yara a cikin drum shi yake sa ruwan ya zama najasa wa ya faɗa maka wannan ba wanda ya faɗa ma wannan kawai zangayinka ne da ta yi ɗera ɓari ban gane ko kun fahimta ba nasiru sa'adi a cikin abin nan baitukansa na alkawa'idul fiqhiyya yana faɗa yana cewa a wal aslu fi miyahi na tahara wal ardu was thiyabu wal hijara wal aslu fi miyahi na tahara wal ardu was thiyabu wal hijara yace asali a cikin ruwayenmu shine tsarki duk ruwan da ka kai idan ka gare shi za ka yi alwala kai a gurinka mai menene to ba wanda kuma aka ce masa ya zo ya ce ma ba mai tsarki bane ba ruwanka ba ruwansa idan shi a gurinsa ya fahimci wannan ruwan ba mai tsarki bane to hi bai halatta ya mai da hi ba bai halatta ya alwala da hi ba amma kai da ka zo za ka yi alwala da hi babu dalilin da zai sa ya ce ma ba da tsarki ka zo za ka yi sallah a nan bakin masallacin nan kai a iya fahimtar ka wannan gurin guri ne mai tsarki ashe wani ya gani ɗazu wani yaro ya yi fitsari a gurin amma bayan ya yi fitsarin mota ta bi gurin mashin ya bi gurin mutane sun tattaka in an zo an kalli gurin ba za a ga alamun menene ba fitsari ba kai ma abin da ka gani kenan ka gamsu cewa gurin mai meye ne to ba wanda ya saka ya zo ya ce maka wannan gurin bai da tsarki babu dalili tufafi ne ka gani za ka yi sallah da shi kawai sai wani ya zo ya ce ma a wannan rigar ba ta da tsarki wa ya saka shi ba wanda ya saka shi kai a gurin ka wannan rigar mai menene ka saka kawai kai sallar ka ka yi fitsari za ka yi istijimari istijimari shine tsarki da me da duwatsu wanda sunna mun karanta a can baya da ku cewa halatta kai amfani da uku ko kai amfani da biyar ko bakwai ko tara wutiri ka zo ka tsinci duwatsu za ka yi tsarki da shi ashe ɗazu wani ya yi tsarki da su amma ba a lokacin babu laimar fitsarin babu warinsa ya ne ya bushe a jikin duwatsun kai yanzu tsarkin da za ka yi da waɗannan duwatsun ya halatta maka ko bai halatta maka ba to wa ya saka wancan cewa zai gama wannan duwatsun ba su da tsarki shine wal aslu fi miyahi na tahara wal ardu was thiyabu wal hijara asali a cikin ruwayenmu shi ne tsarki asali a ƙasar mu shi ne tsarki asali a tufafinmu shi ne tsarki haka asali a duwatsunmu shi ne tsarki duk dutsen da ka gani ya halatta ka ɗauka ka je ka kama ruwa da shi ma'ana ka yi tsarki da shi duk rigar da ka gani ya halatta ka saka sai fa idan ta bayyana maka kai da kanka ka ga najasa ko ka ga abin da ba tsarki ba a jiki to a nan kai ma ai tun da ka gani ba bukatar wani ya gaya maka ba za ka je ka kai kanka gurin da ka san najasa ne a gurin ba haka ne ko ba haka ba ko ka sanya rigar da ka san najasa ce a jikinta ba ko kuma ainihin wato dutsen da ka san cewa wani ya yi amfani da shi ka je ka ɗauka ba amma ka zo za ka wuce he ka je ka ɗauka kai tsarki da shi ba wanda ya hana magana tana da yawa ta bakin na malam yusuf ne karatun yana da yawa yana da faɗi sai dai mai ta gutsura kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kai dai kawai abin da ake so da kai abin da ka ji ko na ji ko muka ji mu yi ƙoƙari mu dinga kiyayewa muna fahimta muna ganewa kuma mu wanke zuciyarmu cewa yadda malaman nan suka karanta mana haka abin yake in ko baka yadda ba tambayi malami kar ka ji wani abu malam me dalilin cewa kaza ka tambaya fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati wa zubur Allah shiryar da mu don haka yake cewa wa ala taharatin ya halatta kai sujudu tilawa idan kana da tsarki wa ala ghairi tahara haka kuma ya halatta ko baka da tsarki kai kana da alwala ko baka da alwala kana da tsarki ko baka da tsarki kana karatun qur'ani sai ka iso gurin da ake sujudu tilawa zaka iya yi sai kawo alifun da ha'un ma'ana intaha maganarsa ta kare kenan qultu malam abdul azim al-badawi kuma zai yi karin bayani sai ya ce amma kaunuhu fadlan la fardan fali anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a wan najmi fasajada fiha kasancewar cewa ita wannan sujuda ba farilla bace falala ce kawai ana buƙatar ta kayi ta saboda sabon falalar faduwa kai sujuda ga Allah saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karanta wan najmi fasajada fiha da yazo a fasjudu lillahi wa abudu ko sai yayi sujuda kaga ya nuna akwai falala tunda annabi yayi me yayi wannan sujuda din wa qara'a wa qara'aha alaihi zaid bin thabit falam yasjud fiha zaidu dan sabit kuma ya karanta wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai yi ne ba sujudar ba sai malam yace lid bayanil jawazi saboda wannan ya nuna halal ne ba wai dole bane kun gane magana can annabi ya karanta da kansa yayi nan zaidu dan sabit a gabansa ya karanta bai yi ba kuma bai ce komai ba ina fata kun fahimci magana sai malam ya karasa yace li bayanil jawazi dan a nuna maka halacci ne yin sujudar ba wajibi bane a sunna annakum fahimtum jiddan jiddan kama zakarahu al-hafiz fil fatih kamar yadda hafiz ibnu hajar al-asqalani ya faɗa a cikin fatahul bari sharhin sahihul bukhari mujalladi na biyu shafi na 555 an gane magana da kyau ko ka je ka karanta fatahul bari haka hafiz ibnu hajar ya faɗa cewa wannan sujuda din ba farilla ba ce sunna ce halal ce in kai mara ba in ba yi ba mara ba don haka liman na iya zuwa ya iso fasjudu lillahi wa abudu sai kuma ya wuce bai yi sujuda ba kar ku damu annabi ma an karanta a gabansa ba a yi sujuda ba kuma bai ce komai ba idan kuma ya iso yayi yayi daidai saboda annabi ya karanta yayi dama ana gane abu sunna ne ko halal ne da irin wannan wata ran a samu annabi yayi wata ran a samu annabi bai yi abu ba sai a ce to wannan ba wajibi bane ba wai dole bane halal ne sunna ce idan kai in ko ba kai ba wanda zai kama ka ina fata kun fahimci magana qala ibnu hazm al-imam ibnu hazm ali ibnu hazm az-zahiri ya faɗa yace wa amma sujuduha ala ghairi wudu'in amma cewa ayi sujudan nan ba tare da mai ba alwala ba wa ila ghairil qibla kuma ba dole sai mutum ya kalli ina ba alqibla kaifa ma yumkinu duk yanda ya samu dama fali annaha laysat salatan domin ita wannan sujudar ba sallah bace sallah ce kadai sai da me sai da alwala sallah ce kadai sai an fuskanci ina alqibla amma ita sujuda ce guda ɗaya tak don haka ba sallah bace ita tunda ba sallah bace to babu sharaɗin sai an yi alwala tunda ba sallah bace babu sharaɗin sai an yi menene sai an kalli alƙibla wannan ali ibn hazmin az-zahiri yake ƙarin bayani akan haka wa qad qala alaihi salatu wassalam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce salatul salatul layli wan nahari masna masna sallar dare da yini ita ce mutum ya raka'a biyu ya sallama ya raka'a biyu ya sallama Ali ibn Hazmin yana kawo mana wannan don ya nuna mana sallah ba ta cika sai an samu ruku'u da sujuda da ƙira'a da kaza da kaza da kaza da kaza to ita wannan iya zallar sujuda ce ba ruku'u babu ƙira'a ba kaza ina fata an fahimta kaga kenan ba sallah bace annabi ya nuna sallah ba ta cika sallah sai an samu ƙira'a an samu ruku'u an samu sujuda an samu kaza an samu kaza jama'a kun fahimci magana take yau kama kana aƙalla min raka'ataini fama kana aƙalla min raka'ataini ko abinda duk bai kai raka'a guda biyu ba ko falaisa salatan babu ya zama menene sallah illa an yi a ce nassun bi annahu salatun sai fa idan nassi ya zo ya nuna wannan sallar sallah ce sai ce ka raka'atil khawfi kamar raka'ar menene tsoro sallar cikin menene tsoro na fata an fahimci magana wanda za mu zo salatul khawfi ita ma tana nan yadda sigarta take wato za ku san akwai fareti a musulunci billahi lazi duk wannan faretin da kake ga sojoji su yi gaba wasu da baya a musulunci aka koyo shi za mu zo za babi na magana sallar tsoro kuma yadda muka kwatanta salatul menene eh salatul istisqa za mu kwatanta wannan sallar dan akwai sallar da za a zo wasu su yi raka'a ɗaya da manzan Allah sai su tafi wasu ma sai su zo su yi raka'a ɗaya da manzan Allah sai su tafi wasu ma su zo su yi raka'a ɗaya da manzan Allah ya su tafi na fata kun bayanci magana da haka ake idar da sallar ba za ka taɓa fahimtar bayanin ba sai an zo kawai duk yadda ba a karanta ba za ka gane ba abin yana buƙatar jawabi yana buƙatar nazari bayan an gama karanta ma hadisan amma fashin baki to sai kuma a tashi sai a haska kyamara sai a yi practicalizing din sallar sai ka ga yadda ake yi ta yadda in ta rikice shikenan to an sanya za a yi Allah ya kiyaye mu daga rikicewar an gane maganar da kyau ko to shine yace sai fa idan nassi ya zo ya nuna cewa wannan sallar sallah ce amma in ba nassi ne ya zo ya nuna haka ba to duk sallar da bata cika raka'a biyu ba bata bata zama sallah wal witr sai kuma sallar menene wutiri ita ma raka'a nawa ne ita ma raka'a ɗaya ce to in ba haka ba duk rafilar da zaka yi in ka tashi nawa zaka fara yi biyu kai sallama biyu kai sallama sallah biyu ce kadai take iya zama raka'a da ita ce sallar wutiri da sallar menene tsoro ban gane ko kun fahimta ba Allah shi da mu wa salatul janaza da kuma sallar jana'iza ai kaga ita sallar jana'iza ita kama ba ruku'u ba menene kuma nassi ya nuna ita ma mecece sallah ce shi yasa ma aka ce salatul janaza sallar gawa kaga ba ruku'u ba sujuda kar kuma ayi ka ce an ba da kai ka san ma ka ce wa yazo jan yazo sallar gawa shine liman da ya kabbara hima ya kabbara liman ya ƙara kabbara ta biyu sai ta ruku'u sai ga kowa yana tsaye ina fata an fahimci magana liman ya ƙara kabbara ta uku mahaukaci ya ɗago aka ƙara kabbara ta hudu ya tafi su juda ya ga liman yana tsaye to dama sallar gawa kabbara nawa ne hudu ne fasa'ida ko zuwa sama kamar yadda muka karanta a kamun jana'is to yana sujudan nan kawai sai ji an doka sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta shegu sun ba da ni wallahi to kai ba karkace shegu sun bada ni ba wani bada kai da aka yi haka sallar take ita ba a ruku'u ba a menene ba su juda wala nassa fi anna sajadatul tilawati salatun intaha yace kuma babu wani nassi karara da ya zo nuna ita sallar menene sujudar menene tilawa sallah ce ba wani nassi da ya zo nuna haka amma sallar tsoro nassi ya zo ya nuna cewa ita sallah ce wutiri nassi ya zo ya nuna sallah ce sallar gawa duk da ba ruku'u ba sujuda nassi ya zo ya nuna ita menene sallah ce amma sujudu tilawa babu nassin da ya zo nuna mana ita mecece don haka dan kayi ta ba alwala kuma kayi ta baka fuskanci alƙibla ba baka yi laifi ba kayi daidai da sunnar manzon Allah an gane magana da kyau ko to haka ake bin abin daki daki daki daki har a fahimce shi mu je gaba ko lokaci yayi eh mu kara to bar to bari mu kara wannan falala falala abun bari mu kara fadluhu eh tunda bai da yawa fadluhu me falala wannan sujudu tilawa din in ba ku manta ba satin da ya wuce na faɗa muku cewa nasu ya zo cewa idan mutum yin sujudu tilawa shedan zai nausa da gudu yayi gabar yana gudu yana ihu yana kuka yana cewa wannan sujudar ita aka umarce ni da na yi wa annabi adamu na ƙina yi a dalilin ta aka fitar da ni daga aljanna wa idh qala rabbuka lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana min al kafirina a wannan sai yace illa iblisa kana min al jinni fafasaka an amri rabbihi sai iblis kadai wanda iblis asalinsa da yana cikin dandazan aljanu da wannan ne ma malamai suka ce to wai shi kan iblis aljani ne ko kuma mala'ika ne aljani ne to to in kace aljani ne da kuma wannan ayar ta ce wa idza qala rabbuka lil mala'ikati zulu li adama fasajadu illa iblisa Allah ya ce mala'iku su yi wa annaba adamu sujuda gaba daya sai Allah ya ce sai iblis ne kadai bai yi ba sai wannan sai yake nuna iblis yana cikin suwaye yana cikin mala'iku idan na ce duk masallacin nan kowa ya fita amma banda kwamanda kwamanda yana cikin mutane ko baya ciki kana min aljinni to ita wannan da zai illa iblisan fa waye fitar da shi daga cikin mala'iku a'a a'a dakata akramaka Allah dakata akramaka Allah za a iya cewa mutum za a iya amfani da karmal min kuma mutum baya cikin baya cikin wannan abu ana iya samun haka a yi amfani da kalmar min kuma mutum baya ciki to ga malam haruna ya ce akwai ziyada ta ehe daga haske mm. aljanu yake cewa kalakata ne min narin wa kalakatahu min tin shi ka halitta annabi adam daga turbani ka halitta daga menene daga wuta to shikenan in sallamar musu mali yakub mali yakub ya ce wai in sallama musu ni fa ba zan sallama wa fa eh shi kuma daga wuta to abinda malamai suka ce Allah ya saka malam Ja'far Mahmudu Adam ka je ka ji tafsirin sa karkashin wannan aya ta suratul baqara yayi dogon bayani akan wannan mas'ala daga ƙarshe abinda malam Ja'far ya kawo yace malaman da suka fi dacewa dan wasu malamai sun tafi akan cewa shedan mala'ika ne kawai wasu kuma suka tafi da wannan dalilan naku akan cewa shedan aljani ne to he suka ce idan shaidan aljani ne me ya kawo shi cikin mala'iku jinsin halittar su ba ɗaya ba ko ba haka bane kamar yadda kuka faɗa mala'iku daga haske shi kuma daga wuta me ya kawo shi cikin su to sai malamai suka ce ta fannin zubin halitta yanayin shakali na halitta da aka tahi sai aka yi wa shaidan zubin halittar mala'iku don haka in ka gan shi a cikin mala'iku za ka ɗauka shi ma menene amma sinadarin da aka yi amfani da shi wajen halitta shi shi kuma da menene aka halitta shi wannan sinadari na aljanu in ba haka ba ba yadda za a yi ka fitar da shaidan daga cikin mala'iku ka lanka ya higa aljanu kuma ka sha wallah ba za ka sha ba dan dole sai ka warware wannan maganar da Allah ya ce mala'iku su yi sujuda ga annabi Adam duk sai suka yi amma banda iblis wannan koya za ka yi a larabci abin da ke nuna ma iblis ma yana cikin su kenan shi kawai yaƙi ne jama'a kun fahimci maganar da kyau ko idan kuma ka ɗauko maganar ayar da malam ya kawo cewa yan an halicce shi daga wuta an halicci annabi adam daga turbaya to nan kuma dole ka loda iblis a cikin jinsin suwaye aljanu to malamai suka ce yadda za a raba rigimar shakali da diri da tsari idanu da fuka-fukai da waye da waye duka da aka tahi yi wa shaidan na me aka yi masa na mala'iku amma sinadarin da aka yi amfani da shi wajen halitta shi shi kuma sinadarin menene aljanu wannan shine abin da malamai suka sallama ruwa biyu ne kenan ko duk kowace aya an ba ta haƙƙinta Allah shi yadda mu eh shi yasa yake gajiyar da mutane ko karawa kallahu yace shi yasa yake wahalar da mu Allah ya sa mu dace a fadluhu me ya farar wannan sujuda a gurguje عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأصيت فلي النار نفت عن غاني حديث دقى أبو هريرة الله يحدى منه أجنة الفردوسي ya ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ira a ibnu adama sajada idan ɗan adam ya zo yana karatun ƙur'ani sai karanta ayar sujuda fa sajada sai ya yi sujudar i'tazala shaytanu yabki shaitan zai fanke da gudu ya dinga falla gudu yana cewa abin nan kafa mai na ci ban baki ba yana kwarma ihu yana kuka ya kulu yana cewa ya wailahu kai tona in ji shaidan ba in ji shi ba an gane ko kaitonsa umira bis sujudi an umarce ni ko an umarci shi dan adam da ya sujuda in ya karanta ayar sujada fasajada yayi sujudar falahul janna yana da menene aljanna an bashi aljanna to kaga daga cikin fa'idar yin sujjadar tilawa in ka yi ta zaka samu menene to kai alaramma da kake ta karantawa kana wucewa ba ruwanka wai za ta bata ma lokaci ka san haka wasu ke cewa Allah ya baka tilawa ya baka karatun Qur'ani kuma an ce ma ba dole sai kai alwala ba an ce ba sai ka kalli alqibla ba kana isuwa kawai ka faɗi kai sujudar ka ce ba za ka yi ba don za ta ɓata ma lokaci to ga annabi muhammadu ya ce shaidan ya ce idan kai sujudar aljanna allah zai baka annabi yake ba da labari fasaja da falahul janna dan adam ya yi sujudar allah ya bashi menene aljanna wa umirtu an asjuda wa umirtu bis sujudi shaidan ya ce kuma an umarce ni nima ne sujuda wa annabi adam fa asaitu sai na saba wa allah naki faliyan naru wuta ta tabbata a gare shi shedan kenan to sai malamai suka ce wannan hadisin akwai falala akwai kuma tsoratarwa sannan akwai falala guda biyu ce falala na farko firgita da razana da bawa shedan menene haushi da takaici da bakin ciki gwargwadon yadda kake faduwa kake sujudar gwargwadon yadda shedan ke gudu yana ihu yana cewa an baka aljanna shi an bashi wuta an umarce shi sujuda yaki kai an umarce ka kayi kaga ba malam kaza yana wahalar da mu ba to ga inda mu ma za mu wahalar da shi ina fata an bayyanci magana in muka dage muna yawan karantawa to mu ma ga inda za mu rama wahalar da shedan yake bamu kana zuwa gurin sujuda ya kai sujudar ka ka ce iwar haka yayi gabar iwar haka ya dawo yayi yamma iwar haka ya dawo yayi kudu ina fata ku fahimci magana kaga kai ma ka dan rama aiko a dan rama to wannan shine don haka daga cikin falalar daga cikin falalar kuma samun aljanna an gane magana da kyau ko to haɗarin kuma shine malamai suka ce in mutum baya yi to ba su shedan ya ƙi sujuda an sa shi a wuta ba to kai ma kai hankali tunda ai ƙin sujudar yayi yasa ya shiga ina to kai kai ma ka zo ba ka yi suka ce ba mu ce zaka shiga wuta ba amma kai a hankali ko ba haka ba akwai ta'aziri a ciki akwai tsoratarwa abin da muka faɗa daidai da ni da ku Allah tara mu cikin ladan wannan muka tuntuban harshe ko karancin ilimi kafin na buge abin na na sallame daga karatun nasu wannan magana ta shiga ta shiga cikin to na kafin na na sallame ku dan duba mana mana na'am kafin na sallame akwai maganganu guda biyu zuwa uku magana ta farko a akwai rasuwa da aka yi mana mai girma jama'a a jihar gombe shine mai girma yariman gombe allah ya ji kansa da rahama allah ya masa rasuwa jama'a maza sun kwanta yarima bawan allah wallahi malam tun kafin mutumin nan ya kwanta dama duk wanda kake magana da shi akan yarima alheri zai faɗa ma wallahi ya tsayawa al'umma muna addu'a Allah ya tsaya mishi zai yi wahala ka ɗauki kuka ka je gurin yariman gombe bai saurare ka ba a kwana-kwanan nan wani kes ɗin wata yarinya ya taso ta hannuna akan magana aurar da ita na taka na je gurinsa har cikin falon shi ya ce malam me yasa ka zo ai da turowa kai a gaya mun wallahi malam zan yi duk abin da ya kamata ba sai ka zo ba Allah ya ji kan yarima yayi iya abin da aka yi aka aurar da wannan yarinya sannan kwanakin baya akwai wata yarinya wanda kusan yan riko ce a hannun shi Allah ya saka wa malama a Hawa'u saraki din nan tsohuwar kansila na bajo gane ko ina ne na dawaki da ita da mai gidanta suka same ni akan kes din yarinyar asali yarinyar ma yar gidan shi ne to sai aka samu dan sabani tana son wani bawan Allah kuma ba a fahimci juna akan wannan bawan Allah ba aka nema a hana ta auren na je na same shi da ni da ita Hawwa'u da mai gidanta muka je har falon shi muka yi magana da shi yace malam tun da ka zo wannan magana an gama ta kuma za a yi duk abin da ya kamata yanzu dai haka magana nake muku yarinya tana gidan mijinta ita ma wannan ire-iren waɗannan duk idan ka tara al'ummar jihar Gombe man siyansu da ƙananan su mazan su da matan su zaka ji cewa Yarima yana tsayawa mutane akan ire-iren waɗannan matsaloli tsakanin 'ya'ya da iyayensu idan rikici ya faru zai shiga ya sulhunta wane ya cinye wa wane bashi ko wane ya cinye wane kuɗi yarima ya sha ya ɗauki kuɗi ya biya aljihunsa jama'a waɗannan matsaloli ga sanan bila adadi yana ta kula da su idan kai gayyaci yarima harka ta addini na rantse da Allah kowane ne kai in ka zo masa da gayyatar da ta riga ko an riga ka to komai matsayinka sai dai baka hakuri mafi karancin abin da zai ma sai dai ya tura ma wakilai amma zai ce gayyatar wana ta riga taka don haka can zan je kuma idan ka gayyace shi kace karfe sha biyu to ko in kai wasa karfe sha ɗaya da minti arba'in da biyar za ka same shi a gurin a zaune yanzu kwamanda yake gaya min sallar roƙon ruwan nan tangire-gire aka yi da yarima jama'a aka riko kafaɗinsa nan da nan aka janyo shi kafarsa na jan ƙasa aka zo aka zaunar da shi aka yi sallar roƙon ruwa da shi mutum ne tsayayye akan addini akan matsalolin jama'a akan al'amuran mutane muna addu'a Allah ya gafarta mishi amma na rashi wallahi ba dan karami ba jama'a muna addu'a Allah ya ji kanyari man gwamna waɗannan halaye da waɗannan ɗabi'u da wannan zama da yayi da jama'a da taimaka musu da ya dinga yi wajen shiga harkokinsu da sabgoginsu da matsalolinsu muna addu'a Allah ya sa ya zama sanadiyar tafiyarsa aljanna abu na biyu akwai baba ibrahim jama'a ibrahim arabi allah ya azurta shi da gina gida babban gida a kusa da ministry of education kuma yanzu haka yana shirye-shiryen komawa saboda a yadda ya gaya min gobe laraba ko gobe zai gama tarewa gaba ɗaya da iyalansa da haka yanzu haka yana nan yana ɗiban kayansa yana komawa wannan ma kusan shi ne abin da ya hana shi zuwa wannan karatu muna addu'a subhanahu wa ta'ala ya sa albarka a wannan gida na je na gani tun kafin ya fara gini tun lokacin da ya samu filin muka je nuna min filin na yi masa addu'o'i da fata alheri bayan ya gama gini ya sake ɗauka ta ya je ya nuna min gurin muna addu'a Allah ya sa albarka a cikin wannan gida nashi abu na uku akwai a malam ibrahim gashi nan muna zaune da shi hizba wanda yake tsayawa a bayana odili ina ko to sai dai odili ne a bayan alar abin nan almajiri ba ba ba naira ko ba haka bane da a ce odilin bayan gwamna ne ko wani sanata ko wani minista ai kaga da ba za ka gan hikiyamar mun da shi hakan nan ba to odilin almajiri ne kaga sai a hankali Allah ya hada ma aljanna ya samu karuwa ta haihuwa dan yayi aure in ba kuma ta ba shekara ɗaya da wani abu da suka wuce to Allah ya bashi karuwa ta haihuwa kusan yau kwana uku ne ko ko hudu ne yau kwana uku muna addu'a Allah ya sa albarka wannan yarinya da aka samu Allah ya raya mana ita rayuwar musulunci rayuwar addini Allah ya sa ta biyo babanta wajen hidimar addini abu na hudu na karshe shine Alhaji Awwalu mai asibitin wannan Madina wanda yake bamu gudunmawa din nan a ya bude wani bangare na wanke hakwari ko wanke hakwari ne ko ko ko treatment ɗin haƙware duka jinyar haƙware dai gaba ɗaya eh dental dental clinic ya buɗe ɓangaren abin da ya shafi harkar haƙware ni ma har ya mun tayin cewa in je a wanke min haƙori na saboda haka za ku ga dariya ta ta karu kwanan nan billahi lillahi a to haƙwari sun zama raska ai kaga sai dariya kai kan ka ja ma ko ba shi yasa na kana ta mana kallon kallon maki so ni ma mun tayin cewa na je in Allah da kuma zan je ko gobe ko jibi za a feshe ni ni ma to muna addu'a wannan guri Allah ya sa masa albarka kuma wannan asibiti Allah ya kara masa albarka ku dai shaida ne cewa duk ƙarshen wata wannan bawan Allah sai ya kawo mana gudunmuwarsa wajen wannan karantarwa da muke yi muna addu'a Allah ya sa masa albarka to da sauran al'amuran mu na addini da muke gudanarwa duka muna addu'a Allah ya kara wa kowa albarka Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa aljanna ta zama komar mu Allah ya haramta wuta cin naman jikinmu subhanahu wata'ala ya albarkaci iyalanmu da 'ya'yanmu da matanmu da dukkanin abin da muka muka muke da shi ko muka mallaka a wannan duniya ga baki daya Allah ya sa mu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh